tahallaka qalbuhu ko man tahalla qalbu man tahalla qalbuhu an lil arad al fani to ta kaka wato wanda zuciyarsa ta wato ta karkada ta karkade ga barin al'aradil fani wato abin da yake abin da yake bujurowa ya kare na san komai na duniya dai haka ne ko ba haka ba jawahir ne ko a arabu zuwa yake sai ya tafi zuwa yake sai ya tafi abin ko zati ne da zaka iya ganin sa kamar mun zato tun muna wataran da ba mu wataran duk ba mu kuma na ko kuma wani abu ne ba mutum ba kamar misali a ce littafin nan ko ko menene wataran da shi shi yasa ake ce masa arabu abin da yake bujurowa ko ko a'a ba zati ba da zaka iya taba a'a wani abu ne na ma'ana yanzu kamar zancen nan da muke yi nan da an jima kaɗan babu shi ba kowa a nan gurin ba waye sai masallacin a kulle to shine yake cewa to duk gabaki ɗaya duniya jawahir wa aradu to hakan nan abu yake an rufe fani ke to wanda zuciya ta karkaɗe ga barin wannan wara kama kamar ihsani wal irfani ya hawa tsoruruwar makamin ihsani da irfani sanin Allah wa fa'ida min sa'ad al kamali wa mas'ada mas'ad al kamali wa maratib fuhul rijali sannan ya hau matattakala ta cika ya hau matattakala da wato ta martabubin manya-manyan karran mazaje su ne waliyai allazina tarakun nafa'isa wal arbaha wanda suka bar nafa'isa wato abubuwan da rai yake ganin darajar su yake kimanta su na'am Wani- Wa- wal arbaha zanen suka bar ya bar wal arbaha ne ko ya bar duk wani abin da wannan din yake barwa na riba wa wahabun nufusa wal arwaha hakan nan suka yi baiwa ga Allah da rayukan su wa rufusa wal arwaha da kuma sirrin rayuka fahum qurama'ul khaliqati su ne wato ma- a- a- wato masu karancin halitta kenan wal askhiya'u 'ala al haqiqa su ne kuma hakika su ne ma'abuta baiwa fala fadla illa ifdaluhum to wayannan babu wata baiwa sai baiwarsu wala nawala ba illa nawaluhum kyauta sai kyautarsu iz min aynil judi yunfiquna domin suna ciyarwa ne daga ainihin hakikar judu daga baiwar Allah daga nan suke ciyarwa wa biwadil faydihi yudaffiquna haka nan suna bubbugarwa ne daga kwaranyan baiwarsa wala yarawna lahum milkan ba sa ganin sun mallaki wani abu wala ida'an ba sa ganin kuma su ne masu ba da wani abu ba wani abin da za su baka su gabayarwa daga kansu wala tarkan hakan nan kuma ba sa ganin yin wani abu gare su ko barin wani abu ko su danganta yin wani abu ga kansu ko barin wani abu ga kansu fa anna yusafa amruhum wannan ta da za a iya wasa falamarin su wala yuqaddaru fi zalika qadruhum kuma a ce za a kaddara alkadarin su a ci wannan ba zai yiwu ba ولكننا لن نتعرض لشيء مما نرى لشيخنا وأستاذنا رضي الله عنه من من جزئيات to القضايا sai dai mu za mu dan bijira ga wani abu na daga abin da muka gani daga shehin mu malamin mu radiyallahu anhu Allah ya dade shi shine shehu tijani daga wato ɗaiɗaikun wato abubuwa da muka gani daban-daban wannan abubuwan da muka gani misali yanzu misali mun yi magana irin baiwarsa to za mu dan kawo maka kwatancen wani abu da muka gani surar wani abu na irin baiwar tasa misali an fahimta irin iliminsa da muka faɗa za mu kawo kwatancen abin da yake dilala zuwa ga tabbatar wannan siffar a tare da shi irin gaskiyarsa tsakaninsa da Allah tsayawarsa da Allah da irin haƙurinsa da sannu sannunsa da wayannan siffofin da da ake faɗa na halara qudusiyya to ka gani to وبعض ما شهد له من واتر الإحسان da kuma والعطايا tashin abin da aka yi masa shaida da shi na cikakken ihsani kyautayi kenan wala ɗaya da baye baye إذ المقصود ذكر mun الأخبار abin da muke nufi shine ambatan labaransu ونشر تلك المكارم da والآثار kuma yada yada wa'annan wannan wato wannan sufofi nasu na karamci da kuma da kuma fifikon su فدأبه رضي الله عنه الإنفاق في سبيل الله to al'ada shehu tijani ciyarwa a cikin tafarkin Allah والإطعام لوجه da الله kuma ciyarwa don zatin Allah يفرق ماله في ذلك شذرة shazara mazara ومزارة shazara mazara wato yana raba wato abin duk da ya tabbata gare shi na wannan shazara mazara daban-daban nan da can ko ina wa- yatsa shi yake yi نعم في كل وقت a cikin kuma kowane lokaci min من raha'in رخاء wa shiddatin وشدة a lokacin na yalwa ne ko na kunci ne kasan ba a sanin mai baiwa sai tukuna lokacin da ake cikin kunci ake cikin takura sannan ake sanin mai baiwa amma ba ana kace kace wannan ba shine lokacin da ake sanin mai baiwa ba wataƙila lalitarsa ta cika da miliyoyi ya zo na ɗan tsatsakurawa haka to ba wannan ne mai baiwa ba mai baiwa tukuna da suke cewa ba a sanin mace tuwo sai miya ta ƙare to irin wannan shine mai baiwa yawa shine yadda mai shine yake faɗa wa rodo a hayagu eh kwaran yabbayo manzo Allah sai tukunna ƙoramu duk sun bushe wato ba komai kenan a gari ana cikin abin nan sana ake ganin baiwa ma tukunna to ga fi halatu safarin wa hadarin a cikin halin tafiya ne ko halin zaman gida yake Nan Kasan kullum babu- ma ya babu- sana- babu mai baiwa irin wanda zai mai baiwa a cikin halin tafiya dama yana daga cikin wuraren da ake gane ainihin ɗabi'a mutum take bayyana da makotaka da tafiya yawa da makotaka da tafiya a nan mutum lamarin sai yake bayyana to mu je na min kulli ma yatanawaluhu min al-muktasabati cikin dukkan abin da yake samun sa na daga abin tsururi min aynin wa aradin na daga tsaba kuɗi ne ko kuma ko kuma ko kuma urula ce haja ce wa fawakihin wa hudarin ko waki hadai ka san ma- malayan sarku ne ko Na'am.
ko waki ha na Na'am.
hudarin na'am yace ko kuwa haka ne yawa da abin da yake irin wannan jami'in baya masa ba za a ce ko waki him ba Na'am.
ba za na farko dai ba za ka yi masa kisira ba na'am kuma ba za ka yi mata nuni ba don yana daga cikin abin da yake malayan sarku wala karzayyan nan sama a duniya bi masabiha na'am ka gani ko to irin sa ne wanda Na'am.
ya cika waki ha na'am Ahun, ko da yake gashi majururi ne min ainin wa ardin sai ka ce wa fawakiha wa hudarin ka Na'am.
sake koma cikin Na'am.
jar- abin nan din kisra ɗin yawa da kayan marmari da kuma kayan wato wato mabun kusa kasa su ne irin irin abubuwan da ake ci na na su yalo din nan da data da sau- da sauransu ma baina muwasatin wa nafaqatin da tsakanin abin da yake na taimako ne wani faƙatin da kuma na ciyarwa ne aw silati rahimin ko kuma sada zumunci aw ko sadaqatin sadaka wa yaqul saboda akwai muwasati daban nafaka daban yanzu cewar da kake iyalinka ba muwasati ba ce wannan nafaka ce ko ba haka ba cewar da za ka yi wa abinda za ka yi wa na- eh, wato abokai wannan eh, abin da ɗansu wannan muwasati ne abinda za ka yi wa 'yan uwa dangi da zumunci shi ake ce silatu rahimin abinda za ka yi wa manisanta ba abin da ya haɗa ku shine sadaka wannan Mhm.
wa yaqul al-malu malullah to wannan dukkan nau'o'in wa'annan mutane bai washe ta game su ga baki da yana cewa dukiya ta Allah ce wa ana khazunullah to kuma abin da yake hannu ni kawai da su to kifa ne wato mai taskace ta ne kawai wa musakharun fihi wa mustakhlafun kuma abin horewa ne a cikinsa an bani aiki ne kawai a cikinsa sannan an dora ni akan abin ba nawa bane liqawlihi saboda ta'ala faɗin Allah ta'ala wa Wa an fi anfiqu mimma mimma ja'alakum ja'alakum mustakhlifina fihi.
fihi ka gani ko to yanzu ubangiji yana mana kayan fa duka nasa ne ba wani zancen mai wani abu arziki Allah shine mai arziki Allah shine mai komai da komai da komai da komai saboda kai da kan ka dororo akan abin kamar gaske ana cewa nasa ne akwai dukiya ko kwanan nan za a ce babu shi kaga abin da ya zama da shi dama ba nasa bane wa liqawlihi alayhi salatu wassalam saboda faɗin annabi alaihi salatu wassalamu yadullahi la mala'a ta gido hana la tudhaha Eh, nafaqatun sahabul layl ka wan nahar gani ko hannun Allah shine wato wadatarsa kenan a jike take bal ba ta da iyaka ka gani Ah, ba- wai ciyar wasa ubangiji ba ta karar da abin da yake wurinsa saha'ul laili wannan hari tafinsa mai yawan baiwa ce dare da rana ara'aytum ma anfaqa منذ خلق السماوات والارض yanzu ko kun san abin duk da Allah ya ciyar da halittarsa tun da ya halicci sammai da ƙasa fa innahu lam yajid ma fi yadihi wannan bai ko taba abin da yake wajensa ba bai taba abin da yake wajensa ba yanzu kamar abin da rana take kwaranyarwa na haske da na ɗumi da take baiwa halitta da na waye ba mu rage ta da ko zarra ba Na'am. wa kana arshuhu 'ala al-ma kuma arshuhu alal ma'i wato al'arshin ubangijin al'arshin ubangiji ya kasance alal ma'i bisa ruwa inda yake cikin hadisin buhari kitabu Na'am.
wani ila halqi din nan sai naka nas'aluka an hadha al-amri wa qala kana allah wa la shay'a ghayruhu kana allah wa la shay'a ghayruhu wa kana arshuhu alal ma'i na'am mimma khalaqa as-samawati wal arda ka gani to haka ne ya faɗa kuma anan a cikin wannan aya ta suratul hud shi ma yanda yanda yake faɗa wala zai khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshu ala al-ma'i liyabluwakum Na'am.
ayyukum ahsanu amalan to kaga wancan hadisi ne kitabul ah, badi'il khalqi ya fassara wannan kuma cewar kana arshu ala al-ma'i to walam yazal ala al-ma'i kamar yadda kana Allah wala shay'a ghayruhu to lai mai zalla shi a gairu hudun da kuma har yau dai ka gani yadda sayyidina ali yake faɗa Na.
Allah ya ƙara masa yadda Amin.
Mhm.
wa kana arshuhu ala al-ma'i wa biyadihi al-mizan sannan ma'auni a wurin Allah yake yahfidu wa yarfa'u shi ne yake ɗagawa shi ne zai nauya ya ka shi ne kuma zai sassauta ka kuma أخرجه الإمام أحمد ai ba shi kaɗai ba والبخاري أجيبه.
ومسلم مهم.
والترمذي وابن ماجه ana bi horar An Abi Hurairah radiyallahu anhu.
ne Allah ya ƙara masa yadda ومن عادته رضي الله عنه في ذلك yana daga al'adar shan tijjani a cikin sha'anin ciyarwa ɗin وخصوصا ما كان من قبيل الصدقات ballantana ma gefen wajen sadaka المبالغة في الإخفاء جدا mutkaiwa mutuka a cikin ɓoye abin kwarai da gaske حتى Kaiwa لا matuƙa a cikin يشعر ɓoye.
حتى لا يشعر إنسان بما هو يصدر عنه من الإحسان fi umumil auqat نعم ka gani Wa har galibul sai ya zama ahyan.
in su galibul ahyan yawa har sai ya zama na mutum ba zai iya ganewa ba da abin da ya fito daga wurin shutujan na ihsani kyautayinsa a cikin gamewar lokuta da kuma galibin zamana abin da ya fito na baiwa shutujan zuwa gare ka ba za ka san daga wurin sa bane saboda tsannan kaiwa mutaka a cikin boye abin Mhm, haka yake galibin baiwarsa haka nan kan misali da daddare dare ya rufa gari ya duhu ba kowa sai dai kawai ka ji an zo an ɗauko wani sallar isha ka ji an ɗauko mutum ya- wani ya shafa ido wuce ya dunkula ma yana ba hannu to shi ya sunna wani amintaccensa ya ce ga wannan a gefen tsarin kakun kai idan da shafa ido wuce ka ba shi wannan shi kenan shi ma bai san waye baiwa ba ballantana da safe ya je ya gaya masa ya ce shehu ne fa bani ya ce na ba shi kenan haka nan yake فإذا أعطى أحدا شيئا لا يعطيه بيده wannan duk kaiwa matuƙa ne a cikin wato isti'imalin shari'a amma misali shi mukamin mukamin mukamin irin wannan mukamin ba zancen ɓoyewa ko bayyanarwa ba su da wani bambanci duk wasu ɗaya ban su ɗaya ba wai ana yi bane saboda gudun koriya ko waye da sauransu ba haka bane a'a ita shari'a ce ta fifita ɓoyewar to saboda tsinin tamakkuni a cikin bin diddigin shari'ar ake yin haka ɗin saboda ayar bakara ko in tubudu sadaka ki fani in mahi wa in tukhfu wa tutul qara'a wa khairul lakum ya fiye muku sai waje gashi nan
نعم فإذا نعم إنما يأمر بذلك ويرسل به yana horo ne da ayuwa da yin wannan din bayarwar mikawar kuma yana aikewa da shi ne wayin sulmur salama a hubil Bil kitmani kitmani.
yana kuma wato yi wa shi wanda aka aika din yana masa gargadi da cewa ya boye ci- abin cewar ko daga ina abin yake طلبا للوجه الأكمل kawai wannan yana yi ne domin neman fuska ta kamala an fahimta ai fuskar kamala ake nema shi za so da yawa muke gaya muku kan misali idan mutum a ce kai arifin billahi ne ka san Allah kaza kaza da sauransu mutum ya ce kuma zai sako-sako da janibin inda za- ka- ka- ka je ka bibi fikihun shari'a ka gaya ake sallah ka bibiya hadisan manzon Allah ka gaya ya ake sallah ka tsaya ka kyautata ta iyakar iyawarka tare da kasancewa ba kuma ga- ga- ba ba- ba wannan din Allah yake nufi ba wannan sun ke sun ko kaza kaza da sauransu dan hakikatin abin da yake nufi dai ta kawo cikin zuciyarka shi yake nufi to amma dai idan ba idan baka yi abu yanda yake yin sa ba ka tawaya Na.
to ka gani ku aka ce falam aramin urubin nasi aiban kana kasal qadiri na alat tamami wanda da yake da iko ya cika abu ya tauye shi wannan wannan ya tawaya to tunda kana da iko cika mana Na.
ka gani to shine ma'ana yanda shehu yanda yanda wannan halaran manya take to mu jina ويرسل المرسل معه بالكتمان to ka ai mun gama ai نعم الذي فضل الله في كتابه سبحانه ka gani yau وتعالى wato wannan buyewar ubangiji ya fifita shi da fadin sa فهو خير لكم ka gani ko shine wannan ayar ko da muka faɗa wa in tukhfu hawtutul fuqara fa huwa khairul lakum ya fiye muku hakan وإبقاء على المعطى domin kuma wa- wan- بالطائف.
wanzarwa alal muwaɗa bisa wanda za a bai wa ɗin bifata ya da'i shi ne muwaɗa ke na wanda za a bai wa domin ne saboda duk mutumin da kai masa baiwa ka ba shi abu to idan dai ba wata wato yana da wata maziya akan ko wani sultani akan ka ba ka misali iyayenka ai ba za ka yi masa baiwa ka ko da yake dai sun wasan yanzu karanta mutum sai ya ji cewa yana wani abu ko saboda tsananin hijabi da jahilci to a to shi shehu tijjani dan kada wato wata mazalla ta same ka na cewar ya baka abinsa ka zama na alyadu sufla shi yasa yake ɓoye abin don kada ya samu ka- ya samu wata kima a gurinka saboda abin da ya baka ne ka fahimci wannan wannan fa wasu duk wato wasu zurfafan mu'amaloli ne wanda sai manyan manyan kuma al'arifi na sune suke a kansu ba zai yadda ya zo ya maka abu wato yadda zai samu wai yana da wata daraja ko kima saboda wannan abin da ya maka ba ai shi yayi ne don zatin Allah kuma shi bawan Allah ne ina bawa ina neman kimar abin da aka sa shi ya je ya kai ko ya yi kada kada da sauran saboda haka ibqa'an alal mu'da don wanzarwa akan shi wanda za a bai wa din kada wato a sa masa wata gazada ko wata ko ko ko wani ko wani inhidadi haka nan na martaba su da daraja zai yana nan cin kamalin su da wani ne mu zo mu hada kafada na baka yanzu yanzu nan mu hada kafada da kafada ko mu tilmutsi ai ka san ba zai yi ba ko dole in ka ganni ka dan kauce ka bani wuri ka dan saboda ɗazina yawa yawa na dan sunanta ma wani abu to wannan din ne ba za su ba da kofa ba baraka jan da yake wa hirsan ala ajla himmatihi dan wato saboda su duk lamarin su kora suke zuwa ga Allah kawai abin da yake yana yi hirsan ala ilahi mati wato don kwaɗayi bisa ɗaukaka himmarsa saboda idan mutum ya yi maka baiwa sai ka takuri zuciyarsa a kanka to baiwa ta kai masa alheri amma kuma kai masa wani mugun abu, saboda ka dakire shi kuma a kanka to idan bai san waye ba ya huta da wannan shi yasa ɗan kasuwa da yake kasa kayansa bai da matsala wannan saboda kawai gashi ga mu ga Allah ne sai wanda ya zo ko ba haka ba amma wanda ya tare ka yake zazzago ma baiwa yake zazzago ma baiwa to da wuyar gaske idan ba Allah ya karkada bawansa ba da wuya zuciyar ka ba ta tattara ta tare a kansa ba ka ga yayi ma baiwa to amma kuma fi ɗayya yawwa kullum nikimati kullum nikimati dan duk wanda aka daure shi kan mutum to kuma yana cikin abin nan kwarai dan bai samu wuri ba gaskiya ta gani to shine to to irin wannan su kuma lul auliya suna duban su shi yasa da yawa akwai wato daga cikin sabon shi Ibrahim da suke ba mu labari idan zai yi wa idan yarsa mace ta zo ta kawo masa kukan wani bukata na ta haka na dan suka zo haka gida ka san mata ba sa rago da ba za su ko ka ka kai su ɗakin mijin dai ba kyale ka za su yi ba za ta zo da wata larura sai ya ba ta wani isini ya ce je ki ki dinga jin wannan sunan na Allah ya Allah zai biya miki ba ba zai ɗebo kuɗi ya ba ta ba sai ya ba ta sunan Allah ya ce je ta ja shi kuma sai ya samu wani daga cikin almajirai wanda yake harsunsa ne bayan wasu 'yan zamani sai suna masa wani abu mai nauyi zai ba ta ce je kasa zai da wani ta ce hajiya ka kawo mata sai ta taho a guje ta zo wurin shi ibrahim tana murna tana to muradinsa kawai ya nana ta da allah kawai shi ya haka haka su kuma da suke galibi to irin wannan ɗabi'a ce ta shehu tijjani to irin wannan shi yanzu wanda yake mahajuri wanda yake ta ganin su wani abu da yake kai masa hari da zagi shi gabaki ɗaya wannan al- al'amarin an haramta masa shi gabarinsa gabaki ɗaya saboda bai ma san yadda shi yasa kullum shehu kaga yake ga mana yace ai ba za a iya hawa hakikan bin annabi ba sai in ba nan su tukunna tare da mutum saboda ba kama san yadda gabaki ɗaya sunan ma ba a santa ba to kaga to kaga irin wa'annan abubuwan suna da zurfi kwarai sai kuma da eh, wato mashayihi tarbiyya su suka san abin to mu je na liya shukura ni'mata sayyidi kawai saboda yana so ya kora shi zuwa ga shukurar wato eh, ni'imar ubangijinsa shine Allah.
wala ya tashawwafu lillazi jarat jarat limirhatu kada ala ya yadihi dinga tsinkaye zuwa ga wanda bai wannan ta gudana akan hannunsa ya zama ya kafa zuciyarsa akan wannan ɗin da abin da shehun baya so kenan Ah, to ai shi aikinsa ba wai ya bada kuɗi bane ko ya ci da abinci a'a ainihin aikin shehun nan tarbiyya shine kora zuwa ga Allah su ba ruwansu da wani wai baka abinci ko kuma ba ah, ai cewa mai ma wato wa- wa- shi ra'ayi ta shari'i Na'am, ko?
na'am.
wancan shi da yake cewa wa- wato shi mut- shi shehi idan ya al'adanta shi a gurinsa in an je wato ab- abinci mai yawan abinci kaɓakin abinci da'iman in ka je kaɓakin abinci to wannan muridu falata sahabu yau mamina dahari idan Allah kake nufi zanna neman Allah kake to baka samu wurin zama ba baka samu wurin zama ba zuciyarka za ta koma kan wannan abin da yawa magana abinci to ai saboda to ana bukata ni zai samu abinci tun yana tunanin Allah har sai ya koma kuma yawa zuwa wurin cin abinci yake yawa ka gani waya ƙul
yana cewa inni inni iza ta shawwafa ahadan ahadun ilayya in kaba da kalbi anhu ni ya ce idan mutum ya kwallafa ransa a kaina to sai ji zuciyata ta takuri gabaninsa sai ji ba na sha'awar yi masa wani abu idan ya rakasa zuciyarsa a kaina shi yasa ba a fahimci lamarin ahalun lahi ba da yawa shi abinda ake duba ga mutanen Allah a'a martabar ubangiji ake duba ba wai mutum ba shi ne abin nan ɗin da yake da wuyar gaske gane irin wannan abubuwa an fahimta a ito fala uri
tashawwaka ko ko tashawwafa eh tashawwaka da tashawwafa yawa eh to duk dai kowanne zai yi yawa shi tashawufi shine kwallafa ranka akan abu ka gani ko wa ma ja bila ishirafin to shine ishirafi shine tashawufi din kuma yawa kwallafa ranka akan abu shi kuma tashawuki wato begen abu kenan shi duk doga ga dai ga sunan dai kamar dai wata kila suna suna kusa kusa da juna na'am in kaba da kalbi anhu fala urida an udiya shay'an to ni sai in ji bana son bashi wani abu da to na dada kafa shi a kaina ka gani
fa idan qaba nazruhu an al-khalqi kuntu ahrasa an-nas ala ai idan na ga mutum wato zuciyarsa ta yi naka gabarin duban halitta to ba wanda ya fi ni kwaɗayin sadar masa da ahrasa an-nas ala i'anati wa isa la afai ilayhi yawa da sadar da baiwa ta zuwa gare shi wa ajudni astahli munawalat zalika hina uqdi ma sai sai in dinga jin wato duk duk wanda na ganshi da haka sai in dinga jin daɗin ina jin halawa cewar gashi ina hidima a cikin wato dukiya ta mai gidana shine La'abdul ubangiji na wato kuma ina wato ina me- ubangiji na ne yake bani abu ina rabawa bayan sauran yan uwana bayansa sai in dinga jin daɗin wannan aikin da nake yi yawa wa huwa la yaltafitu ilayya wa la yash'uru bima ladayya ciwon da nake kai waɗannan baya waiwaya ta baya sanin ma me wai a hannuna shi bai damu da ni ba shi mai bashin yake tunani to shi na fi so wa rubbama yatawalla al-i'ta'a bi yadihi za kuke ganin wato mutane ba a gane ahalin lahi ba yanzu in kana son ka samu abin nan ɗinsu muta- mutanen Allah in ka zo wurin su yabi annabi shi ne abin da za ka motsa suka harraka su amma in ka zo kana taya bansa kana taya bansa kana taya bansa sai ya rasa me kake cewa ne ya rasa ma'afkai yaban naka saboda shi ya riga ya kare gabarin kansa ba shi da wani muraji sai annabi babu wata ragowar samuwarsa a tare da saboda haka muradin sa manzon Allah saboda haka abin da yake so ji kanafin abin da yake so din nan kawai to shine harkar ahlul lahi kenan to
na'am
to wa huwa la yaltafitu ilayya wa la yash'uru bima ladayya yi baya ma sanin wa abin da rubbama yake yatawalla gani- al-i'ta'a bi yadihi to da yawa shehu yakan jibinci yin baiwar da hannunsa لكون المعطى له لا يشعر بما أعطى eh ka gani domin shi wanda ake baiwa din baya sanin ma bai baya an kara ma da da abin da ya bayar din وقد يعطى بيده أيضا bakari yudi Bakari yudi biyadihi shi aidan.
yakan yi baiwa da hannunsa har yau idan kana إذا كان المعطى له من الموالين له من الأصحاب yawa idan ya kasance wanda za a baiwa din daga cikin majibintansa ne daga almajiran so gairihim da waninsu من- ممن يعرف أنه لا ينوه به daga wanda ya san cewar wato wannan ba zai dinga kururuta shi ba ولا يفشي ba سره kuma zai dinga yayata sirrinsa ba dama a gidana kake وبال أحد الحمد لله alhamdulillah wannan ba azir na sa masa abin tuntun نعم ولنكم ta amman huna tara ajaba min ahwalikum lil rijali tun da muke karatun da saboda wannan irin abubuwan su zurfafan mu'amaloli ne wanda kwata-kwata ma baka ko hararin su ma baka yi ba
Allah ya kara musu yadda da ba mu albarkacin su ba mu albarkacin su da karar shan daraja da kuma da yadda da yadda da albarkacin da Allah Allah shi آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتف لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين da kara annabi daraja